السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 22 da watan sha'aban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da sha hudu da wata na uku watan maris miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na abdullahi bin abbas wanda suka fi sani da masallacin uld yau za mu tashi darasi na hamsin da hudu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da ya gabata mun fassara aya ta 249 fadin Allah subhanahu wata'ala falamma fasala talut bil junudi qala inda Allah mubtabikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يوضا مفسر آية تدريبيو دهانسين da kuma 251 da 52 in Allah subhanahu wataala ya yarda aran mu sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walamma barazu لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وبني سبحانه وتعالى يكتوى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى يتي ولما برزوا لجالوت ألوكة دسك فتو برزوا بمعنى سنفتو أي ظهروا في الفضاء المتسع سك فتو أتكين فرفاجيا مفائي مجرمان قسكي wajahan liwajihin ga su sun haɗu fuska da fuska ga tawagar shi talutu kuma ga tawaga ta ta jalutu za a gwabza yaƙi domin wato kowanne yana da buƙatar ya samu nasara talutu yana yaƙi domin kalmar Allah subhanahu wataala ta kasance ita ce a sama wancan kuma jalutu yana yaƙi ne dan manufa ta sa ta rayuwa ta mulki na duniya shine sai Allah ce lamma barazu li jalut lokacin da suka fito wa jalut a cikin guri mai girma ana kallon huska da huska to sai suka ce qalu sai jama'ar waton shi talut suka ce la taqata lana al-yawm afan qalu rabbana afrigh alaina sabra wannan yasa da suka fito suka ga yawan jama'ar shi Jalut mutum ne wanda ya fito kamar da al-Imam Ikrama alaihi rahmatullahi ta'ala yace ya fito tare da 300000 kusan 300 akwai rundunonin yaki tare da shi kusan 300 haka kuma ya ƙara an ibn ibn Jarir Tabari alaihi rahmatullahi ta'ala har yake cewa suka ce a fi 90000 80 ne su dubu tamanin da suka fito tare da shi kaga ashe akwai yawa kenan ko to wannan ya sanya da musulmai suka ga yawan jama'ar sa a cewa makiyan su fa suna da yawa suka fara kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala suna neman agajin Allah subhanahu wataala cewa Allah subhanahu wataala ya shige musu gaba wannan ya sanya suka yi addu'a suka ce rabbana afrigha alaina sabra ya Allah afrigh alaina sabara ka karfafa zukatanmu ta hanyar sabkar muna da haƙuri ka sanya mu zamanto masu juriya game da haduwa da da abokanan gaban mu ai shine anzil alaina ala qulubina sabran ya Allah ka sabkar da haƙuri akan zukatanmu sannan kuma ya Allah ka taimake mu mu zamanto masu haƙuri wa thabbit aqdamana kuma ya Allah ka tabbatar da dugaduganmu akan abin da ya shafi waton kadin mu girgiza kuma kadin mu tsira saboda yawan abokanan gabanmu sannan wansurna ya Allah ka taimake mu alal qaumil kafirin akan jama'ar su kasance kafirai wannan addu'ar da jama'ar Falut suka yi ba karamar addu'a bace wannan ana karantar da mu cewa a yayin da duk musulmi ya shiga cikin wani yanayi na rayuwa wanda an sanya ka gaba in kana son ka cimma nasara a rayuwa to akwai bukatuwar ka koma ma Allah subhanahu wataala kaga wannan su tadarru sun kaskantar da kai da suka ga yawan tawagar shi Jalut wannan bai sanya suka ruga da gudu suka bar jama'a suka ruga da gudu suka bar bayan yakin ba a'a sai suka nemi taimakon Allah subhanahu wataala domin su san ba yawan bane duk yau koda suna da yawa idan Allah bai ka musu agaji aikin banza ne sai suka nemi abin da yake mafi girma shine addu'a roƙon Allah subhanahu wataala shi sai ya Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda idan ya fito da jama'a wajen yaki sai yake ce masa ku sani fa ba ana ka muku gudunmuwa bane kuna cin nasara saboda yawan da kuke da shi a'a hakikan kuna samun cin nasara ne wato dalilin mai sama yana kawo muku agaji wannan ya dace da fadar Allah subhanahu wataala da Allah yake cewa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله توكى أي من نبي ديوة لغتكين النباوة قاتل معه ربيون كثيرا أنسى مجماعة ما ستم بنيوة سنياكي أتاردسوا Allah ce fa ma wahanu lokacin da suka fito wajen yaƙin fa fa ma wahanu ba su raunana ba ba su zamanto masu rauni ba wa mastakan sanakun ba su gajiya ba ba su kace ba wa ma da'uf wa mastakanu lima asabahu fi sabilillah ba su rauni ba saboda abin da ya same su cikin daukar kamar Allah subhanahu wataala wa ma da'ufu ba su raunana ba wannan bai sanya gaban su ya buga ba suka ji tsoron abokanan gaba sannan kuma ba su katse game da al'amarin Allah subhanahu wataala ba sai Allah ce wallahu yuhibbus sabirin ka Allah yana son mutane masu haƙuri idan aka fito gwabzawa jaruman da suka tsaya Allah ya ce yana tare da su watan yana son su inji Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce da hakan ta faru wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana afrigh rabbana ighfir lana dhunubana lokacin da abun ya faru su dai kawai sun kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala sai suke roƙon Allah ya gafarta musu zunubansu da kuma duk abun da suka bari sai suka ce wa tabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da dugaduganmu ya Allah ka tabbatar da dugaduganmu wansurna ala alqawmil kafirin kuma ya Allah ka taimake mu ka ba mu cin nasara akan al'umma ta kasance kafirai da wannan annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam idan ya fito wajen yaki to manzon Allah yana addu'a in annabin Allah ya haɗu abokanan gaba annabin Allah yana addu'a domin addu'a yace makamin da ke taimakawa musulmi ya ci nasara a rayuwa idan kaga mutum watan ya rabu da yin addu'a to babu alkhairi tare da shi mutum yana samu ne kasantuwa cikin alkhairi daga lokacin da ya zamanto watan yana yin addu'a malamai magabata suke cewa idan Allah ya taimake ka da yin addu'a a cikin lamarinka to Allah na karantar da kai ne cewa Allah zai karbi bukatarka jama'a ku kun fahimta haka yin addu'a alama ce ta cewa abin da kake roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya karba to manzon Allah in ya haɗu da makiya sai ya din yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min shururihim wa aj'aluka fi nuhurihim ya Allah ni ina neman ka ka tsare ni daga sharrin abokanan gaba sharrin makiya sharrin ɗan uba su sanya ni gaba ya Allah ka bani kariya ka tsare da tsarewarka sannan kuma ya Allah ina sanya su watan fi nuhurihim a a wuyan idanunsu Allah na sanya ka wato ma'ana ka kamu da ƙarshen waɗannan mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fito yakin badar ga tawaga ta kai tawaga amma annabin Allah daga hannu yayi sama yana roƙon Allah subhanahu wataala har ta kai mayafin manzon Allah yana faduwa amma bi annabi bai gajiya ba da yin addu'a watan da da yin addu'a sai da Allah subhanahu wataala ya karba masa kuma annabin Allah yayi yayi nasara to jama'ar Talut sun fito ga abokan gaba kuma sun fi su yawa kuma sun fi su kayan yaki sai suka nemi taimakon Allah subhanahu wataala wannan duk musulmi in kayi imani da Allah in kana son ka wanye da wannan duniyar lafiya to taimakon Allah shine abin da ya kamata ka nema akan taimakon kowane makhluki a rayuwa idan Allah ya taimake ka in kowa ya jaye gudunmuwarsa to zaka ci nasara a rayuwa amma in ko kowa ya ka maka gudunmuwa Allah ya janye taimakonsa wallahi ba za ka kai labari ba in har muna son mu kai labari a rayuwa a da'awa ne a zamantakewar rayuwar aure a kasuwanci ne a mu'amala da mutane dole sai mun nemi taimakon Allah subhanahu wataala wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala wa bayin sa managartatu cewa duk abin da za su yi ba sa rabuwa da neman taimakon Allah subhanahu wataala ya Allah ka taimake mu a rayuwa Allah ka ba mu cin nasara a rayuwa malamai sai suka tattauna akan wannan karkashin wannan ayar wai ni ke kawo taimakon Allah tun daga sun yi sun yi addu'a suka ce rabbana afrigh alaina sabara ya Allah ka karfafa zuciyar mu ka ba mu hakuri sannan wa thabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar dugadugan mu kada mu razana mu tsorata mu bar filin yaki wansunna alal qawmil kafirin kuma Allah ka ba mu nasara akan al'ummar take kafirai sai wani suka ce akwai awabe guda goma sha biyu da suke sanya duk mutum ya ci nasara a rayuwa kowane irin mutum ne in har kana son ka ci nasara a rayuwa a da'awar ka ce ka ci nasara a zamantakewar rayuwar aure ka ci nasara a kasuwancin ka ci nasara a mu'amala ce a duk wani abu na rayuwa shugabanci ne ko makamancin wannan kana buƙatar kai nasara a rayuwa suka ce ka bibi abubuwa guda 15 guda 12 Qur'ani ya kawo su a kocin nasara a cikin su abu na farin jama'a shi da yin imani da Allah subhanahu wataala gaskiyar imani idan mutum ya yi imani da Allah matuƙar yin imani abinda ake cewa imani to Allah subhanahu ta'ala yana taimakonsa a rayuwa kuma yana ba sa kariya da dibi alqur'ani mai girma ubangi subhanahu ta'ala yake cewa inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu lalle Allah subhanahu ta'ala yudafi'u Allah yana kariya yana bada kariya da duk waɗanda suka yi imani wannan kalmar mai girma face inna allaha sai da Allah ya kawo harfu tawkidin yace inna allaha tabbas Allah subhanahu sarki yudafi'u Allah a koda yaushe yana bada kariya yana kare bayonsa suwa sai ce alladina amanu masu yin imani ko suka yi imani ashe idan kana son Allah ya baka kariya ka ci nasara a rayuwa to ka zama mutum mai imani wa Allah subhanahu wataala haka Allah yake cewa wa anna allaha ma'al mu'minina usani dai ubangiji yana tare da masu imani bi ma'ana bi nasrihi wa ta'yidihi wa tawkidihi Allah yana tare da masu imani wajen karfafa su ba su nasara cin galaba a rayuwa da kuma taimakon su da bai da ba za a ga bayo su ba har abada in ko kaga bayan wanda Allah ya sanya ma hannu sai dai kaga bayan rigarsa amma ba bayan al'amarinsa ba na rayuwa jama'a kuma fahimta daga alama ta farko ko sababi na farin da cin nasara a rayuwa cikin komiye ka zama mai imani da Allah subhanahu wataala kuma imanin ka kiyaye rukunansa guda shidda imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da manzannin Allah littafan Allah ranar tashin alkiyama da kaddara ta alkhairi ko ta sharri idan aka same ka da matsala ɗaya daga cikin wannan rukunan to ba ka cikin masu imani in ji malumai ba mun fahimta abu na biyu Allah suka ce eh Allah ya ƙara kawo wannan yake ƙara tabbatar da wannan Allah ce inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ce inna tabbas inji Allah subhanahu wataala ce lanansuru musu Allah zamu taimaki rusulana manzannimu masu yi muna aiki walladina amanu da duk wanda ya yi imani Allah ce lanansuru za mu taimake sa sai ce fil hayatid duniya a rayuwar duniya in ka zamanto mai imani Allah zai baka gudunmuwa ya taimake ka sai ce wa yawma yaqumul ashhad haka ranar za a tashi ana bada shaidu gaban Allah subhanahu wataala Allah zai kare su duk wani abu da yake kare bayinsa masu imani abu na biyu da yake sanya mutum ya samu taimakon Allah shine al'amalus salih yin aiki nagari nagartaccen aiki ba da gudunmuwa wa rayuwarka akan gabatar da ayyukan da Allah subhanahu wataala yake so bai subhanahu wataala yana faɗa a suratul nur Allah ce wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amana ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a Allah ce wa'ada Allahu alladhina amanu ubangiji yayi yarjejeniya yayi alkawli da masu imani wa amilus salihati da kuma suka aikata aiki da gari minkum daga cikin ku Allah ce la yastakhlifannahum fil ardi wallahi Allah ce la yastakhlifannahum wallahi sai ya jagorantar da su kasan nan Allah ce Allah zai jagorantar da masu imani shugabanci fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim kamar da Allah ya jagorantar da kafin su an yi wasu al'ummar da suka imani sai Allah ya tsora su jagorori min qablihim a bayan su sai Allah ta wala yumakkinannahum dinahum alladhi tadalahum kuma Allah zai tabbatar musu ya cikan musu addinin da shi Allah ya yarda musu su bota masa a kansa sai ci kuma wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amala kuma Allah zai juya musu ya masanya musu daga jin tsoro duk abin da suke jima tsoro sai Allah ya sa zuciyarsa cikin abinci ba wanda suke jin tsoro a rayuwa sai Allah ce amma da sharadi ya abuduni ya abudu da ni su bauta ne da sharadin su yi bauta tsantsa su yi aiki nagartacce kuma la yushrikuna bi shay'a kar su kuskura sada Allah subhanahu wataala da wani abin bauta ashe sababi na biyu da ke sanya Allah ya kawo maka agaji ya taimake ka a rayuwa shine yin aiki nagari Allah ya san kowane qul i'malu fasayarallahu amalakum kowa shi aiki Allah ya yana garin kowa haka masu aikin sai Allah subhanahu wataala ya ba su nasara a rayuwa abu na uku ɗan uwa shine jin tsoron Allah subhanahu wataala jin tsoron Allah na daga cikin abin da ke sanya Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka Allah yana kawo agaji da masu jin tsoron Allah Allah yake cewa wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqina ku ji tsoron Allah ta bin abin da Allah ya umarce ku da shi da barin abin da Allah subhanahu wata'ala ya hane ku a kansa sai ce kuma ku sani ubangiji subhanahu wata'ala yana tare da masu jin tsoron sa a cikin kowane al'amari yana kama su agaji taimakon Allah yana tare da masu masu jin tsoron Allah subhanahu wataala ashe idan ka zamanto mai bin abinda Allah yake so duk abinda Allah ya ce yana so kana kwatantawa abinda Allah ya hana kana hanuwa to sai Allah subhanahu wataala ya kasance tare da kai wajen taimaka maka a rayuwa ya Allah ka taimaka mana a rayuwa kar ka bar mu da dubaran mu a wannan duniyar abu na hudu uwa shine al-iktharu min zikrillahi ta'ala yawaita ambatan Allah yawaita tuna Allah subhanahu wataala da yawaita roƙon Allah subhanahu wataala yana kawo taimakon Allah kaga mutanen Talut addu'a suka yi rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin haka Allah subhanahu wataala ya kira masu imani yace ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya ku bayin Allah masu imani idan kuka haɗu tawaga kafira kuka zo ku da makiya za ku haɗu da makiya sai Allah ya ce fazkurullah ay fasbutu ku tabbata kar ku razana kada abokin gaba ya dinga watan tsoratar da kai domin idan kana da dan adawa abokin gaba har ya gano ka tsorata to wani ya samu cin nasara a kanka amma ya gano cewa tsaye kake da kanka to sai ya razana ya tsorata shi amma idan kai ka tsorata to sai ya samu dama da zai iya kawo maka hari ta ko ina amma idan kana cewa kai har yanzu jajirtacce ne kana tsaye to ba abin da yake iya da kai shi yasa Allah ya ce fasbutu ku tabbata kar ku razana wazkurullaha amma kuma kada ku dogara da kanku fa ku dinga ambatan Allah subhanahu wataala ku dinga roƙon Allah subhanahu wataala kuma ambatan ba din karami ba ba kadan ni ba Allah ce kafiran mai yawa ce ce la'allakum tuflihuna karshen al'amari in kuka yi haka Allah ce kun tuna nasara a rayuwa ya Allah ka samu zaman to masu nasara a rayuwa abu na biyar ƴan uwa shine haduwa a hori ɗaya da kuma rishin cece ku ce da kuma abin da ya shafi barin dukkanin wata rarrabuwa domin rarrabuwa musiba ce rabuwar kanu azaba ce wallahi alazim rabuwar kanu wannan yayi can wannan yayi can wannan yayi can kuma duka a ce ana kira zuwa ga Allah subhanahu wataala to akwai alamatu istifama cikin wannan al'amari akwai wannan turuga shi dole sai an yi tambaya in har Allah ake yi ma me zai hana a haɗu guri guda abota wa Allah subhanahu wataala yumi hikimar Allah ya sanya a dinga haduwa a masallaci ana khamsu salawat a dinga taruwa juma'a ana juma'a idi a dinga taruwa ana idi a dinga duk shekara a dinga tafiya aikin haji kai kana ganin kawai shikenan dan ibada ne kadai a'a ai haduwar kanta ita kanta ibotar Allah subhanahu wataala ne har abada al'umma ba za ta ci nasara ba kowace iri ce mutukar akwai rarrabuwar kano a cikin su ba yadda za a yi a cikin nasara a cikin al'amari mutukar ana rarrabuwa wato ana an rike kungiyoyi yasa kaga musulunci baya da gata a irin waɗannan kasashen namu dalili saboda firqa na addinai sun yawa kowanne yana tafiya wara'a mazhabihi wa tarfihi wa milalihi kowanne tafiyarsa akan tsarin ƙungiyarsa kawai tunaninsa ba addinin Allah subhanahu wataala ce ba a'a ya zamu yi mu habakar da ƙungiyar mu tafi ƙungiyar su wane suna shine kawai to daga lokacin da ya zama to tunaninka ƙungiya ce ba addini ba ta al'ummar manzon Allah ba yadda za a yi ƙungiyar ta ci nasara a rayuwa in har kana son ka ci nasara a rayuwa to ka zamanto ka rike al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake ce muna wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ce wa'tasimu firiqu bihablillahi jami'a da igiyar Allah baki daya Allah ce wa la tafarraqu kar ku kuskura ku rarrabu kada a samu baraka a cikin ku ba a bukata abu na farin da manzon Allah sallallahu ya fara yi zuwa garin Madina shine kokarin hada zukatan sahabbai domin ya tarar da kabilar Madina akwai kabilar Larabawa guda biyu akwai Aus akwai Hajraj ya tarar da kawatan kabilun Yahudawa guda uku akwai Banu Qainuqa akwai Banu Nadir akwai kuma watan Banu akwai Banu Banu Quraiza wa'annan kabila guda uku banu qainuqa banu nadir da kuma banu quraizata cikin yahudawa cikin larabawa da aus da hajraj to rikici ake yi ana ta yaki ana ta kashe juna to a ƙarshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ƴan uwan ta tsakanin su yasa Allah ce wazkuru id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha Allah yana jin kunnan sahabbai saboda sun san cewa rabuwar kanu musiba ce Allah ce ku tuna lokacin da adamanin baya kun kasance makiya juna kuna yakar juna amma sai Allah subhanahu wataala ya hada ku akan tauhidi akan annabi guda akan addini guda wa jama'a in dai Allah muke ma da gaske muke yi na rabuwar kanu Ka'aba gurin da muke kalla mu sallah guda ne ko sallolin da muke yi gaba daya guda ne azhar ba wanda ke kara ba wani dan dariqa ko wata mai wata aqida da yake yin azhar ta biyar babu shi ba wanda yake magarba guda hudu babu shi kowa uku yake yi kuma babu wanda yake kallon ya kalli arewa yana sallah duk kari mun zamu kalla ina muke kalla Ka'aba gabas muke kalla ko sannan kuma kowanne in yazo sallah Qur'ani yake karantawa ko in ka tashi wa'azi kake karantawa Qur'ani da mi da hadisi Allah ya ce manzon Allah ya ce to tsakani da Allah inda gaske muke da'awar Allah muke miye na rabuwar kanu miye na jibana saka bata suna miye miye wannan abun wannan yana karantar cewa ashe tafiya ce ta munafikai in ji haka za a dinga rayuwa bin haka manzo Allah ya ce manzo Allah idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun wannan munafici ne in dai ba za mu iya haduwa ba akan kalma daya a matsayin mu na musulmi ahlus sunna to na rantse da Allah dole sai a zuciyar sai an samu munafici shi kuma da munafikai kullun yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum eh suna ɗaura ma musulmi gadar zare shi kuma sai Allah ya dinga dora musu gadar zai sai su fada a cikin ta Allah ya kare mu to Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yi riko da igiyar Allah baki daya kada ku kuskura ku rabu kada ka ce a'a kai babu ka cikin tawagar annabi ka halaka dawo cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abin da shidda dake sanya mutun ya samu cin nasara a rayuwa shine muwalatul mu'minin wal bara'atu min al salimin ka dinga soyayyar ka ji kana son mai imani ka ji kana son mai imani alama ce ta nasara a rayuwa idan har aka samu a zuciyarka kana kyamar mai imani dan uwanka wallahi ka binciki imaninka kai jama'a mun fahimta daga lokacin da mutum zai ji baya son wani a rayuwa in wani nan mai imani ne to alama ta ci shiwa shi shi binciki imaninsa sannan kuma ka barranta dukkanin abin da yake kafirci kafirci ka barranta da shi ubangiji subhanahu wataala yake jamu kunne kunne yace wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun Allah ce wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku kuskura ku dinga kaunata kuna ku karkata ku abin nan ku juya zuwa gursar zamanto sun zalunci kansu ya zamanto a matsayinka na musulmi kana da alaka ta addini da wanda ba musulmi ba Allah ce kada ku yi wannan kada ku yi kada ku yi wannan musiba ce mai girman gaske a matsayinka na musulmi a same ka kuma watan ka karkata zuwa ga wanda ba musulmi ba kamar da misali yanzu a dariƙar tijjaniya munafici ne a ganka kana dariƙa kuma a ga kana alaka da wani wanda ba din dariƙar ba yana sunna to za a ji zaka zama to abun zargi a cikin su waɗannan mutanen ko haka ko a sunnan ma idan aka gane ka in ba mu'amala ta kasuwanci da ta rayuwa ba amma ta addini ai muka ce a ɗan uwan babu wannan musiba ce lage to tufata masakumun nar idan kuka yi haka sai huta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min min awliya kuma ku sani daga wani lokacin ba ku da wani majibinci ga ba Allah ba zai jibinci lamarin ku ba agaji kan Allah ba zai kawo muku ba thumma la tunsarun sannan kuma har abada ba za ku ci nasara ba a rayuwa abana bakwai yan uwa shine waton taimakon taimaka ma addinin Allah na daga cikin abin da ke sanya mutum ya samu cin nasara ya ba ya dinga ba da gudunmawa wannan addini ubangiji yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya kuma su imani idan har kuka ba da gudunmawa kuka taimaki addinin Allah to Allah subhanahu wataala zai taimake ku ku taimaki addinin Allah da gaske ku ba da gudunmuwa wa addinin Allah da gaske to sai Allah subhanahu wataala ya ba da gudunmuwa a rayuwa ya taimaka muku a rayuwa duk abin da kuke jima tsoro sai Allah ya kare ku kuke ta wala yansuran Allah man yansuru wallahi Allah ya ce sai na taimaki duk wanda yake taimakon addini na a rayuwa ka bai musulunci gudunmuwa to sai Allah ya baka gudunmuwa a rayuwa kai ka ce a'a kanka kake son kai kai a'a ba kai ba kowa bane addinin zaka bayo gudunmuwa sai Allah ya kai ya baka kariya amma in kace ka bayo kanka kariya sai Allah ya barka dubaraka ba zaka iya bayo kanka kuma kariya ba Allah subhanahu wataala muke roko da ya bamu kariya a rayuwa sai ce wai sabbit aqdamakum kuma Allah zai tabbatar da dugadukan ku zaman to masu masu cin nasara a rayuwa abu na takwas ɗin uwa shine mutun ya fanshi rayuwarsa ya fifita ya bada rayuwarsa da duk wani abu nashi na rayuwa akan imani da jihadi ya zaman to ka kafi son watan kafi son da'awar Allah subhanahu wataala akan duk wani abu da ka mallaka a rayuwa duk wani abu da kake da shi a duniya karatu ne matsayi ne kudi ne mulki ne menene to kasancewa wannan abun Allah subhanahu da'awar Allah da'awar manzon Allah addinin Allah ya fi maka shi akan komai jama'a mun fahimta idan aka samu wannan sai ka samu cin nasara a rayuwa Allah yake cewa إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لأن لهم الجنة بني سبحانه وتعالى يا سيد رايور ما سو إيماني cewa Allah ya basu aljanna sun ba sun yi aiki sai Allah ya basu aljanna ina fatar mun fahimta haka ai bada rayuwa daga cikin abin da ke sa mutun ya samu cin nasara abu na tara ɗan uwa shine i'da ma yusata'u min quwwa shine idan kana son cin nasara to ai tanaji dole sai an tanaji Allah ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna biha aduwakum turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa'iddu lahum mastata'tum Allah ce ku yi tattani ku tanadi watan abin da kuke da iko na gurgudan abun iyawarku min kuwa na ƙarfi dole sai ka doki matakai na kare kanka sai ka sanya Allah subhanahu wata'ala gaba cikin al'amari da haka fuskantar abokanan gaba to sai an abun nan sai an sai an yi isti'dadi sai an an shirya domin manzo Allah sallallahu in zai fita yaki yana shirya ma watan fita da zuwa gwabzawa wannan yana cikin abin da ke sa a samu nasara abu na goma ɗan uwa shine as-sabrin haƙuri daga cikin abin da ke sa mutum ya ci nasara ya ci nasara a rayuwa shine ka zamanto mai haƙuri idan kika zamanto mai haƙuri to duk wata wahalhalun zamantakewar gidan miki zaki zaki a wannan a zama da aboki zama duk zaki huce wannan karatu haka in ka zamanto mai haƙuri a cikin rayuwa to Allah subhanahu wataala zai taimake ka da al'amarin da ba kowa ba ya same saboda Allah ya baka haƙuri ko to zaka iya zama da kowane mutum a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allah bima ta'maluna muhit Allah ce wa in tasbiru har in kuka iya yin haƙuri a cikin jarabawa ta rayuwa da Allah zai yi muku wa tattaqu kuka bi Allah da taqwa kuka yi abinda Allah yake so kuka bar abinda Allah baya so Allah ce la yadurrukum kayduhum shay'a ba wani mai makirci a duniya da makirci zai tasiri a kanka gaba ku fafaita ba wani mai makirci wani mai kaidi mai kulle-kulle da kullinsa zai iya kawo gare ka sai Allah ce inna Allah bima ya'maluna muhit abinda basu gane ba Allah ce Allah yana kewaye duk abin da suke aikatawa suke suke aikatawa a rayuwa abu na 11 ɗan uwa wato shine abin da ya shahi at-tawakkul ala Allah at-tawakkul ala Allah dogaro ga Allah subhanahu wataala mutun ya maida al'amarin sa gaba dai ga Allah subhanahu wataala wallahi yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana kace ba abinda zai same ka face abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta maka a rayuwa Allah shine majibincin lamarin masu imani wala ta in yansurukumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulukum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun Allah ta in yansurukumullah fala ghaliba lakum in har Allah ya ka muku agaji ya taimake ku to Allah ce ba shi an ba shi a duniya wanda zai iya cin nasara a kanku in Allah ya shiga cikin al'amarin ku babu wanda ya isa ya iya kawo ƙarshe ya daga ya baki baya gare ku yace amma wa in yakhzulukum in Allah ya watsar da ku Allah ce fa banzal ladhi yansurkum washin waye zai taimake ku min ba'di bayan shi Allah subhanahu wataala Allah ce ku sani wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne duk mutum mai imani ya kamata ya dogara ya mika al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu. Abu na sha biyu shi ne haɗuwa a kan tuta guda, wa haɗuwa a kan tuta, tuta guda, wannan yana cikin abin da ke kawo cin nasara a rayuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Arama sai Allah ya ce aya ta gaba.
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين وبني سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله ga tawagar talut sun yi addu'a suka ce rabbana afrigha alaina sabra wa thabbit aqdamana wa sunna ala alqawmil kafirin sai Allah ya fahazamuhum bi iznillahi sai suka yi cin nasara akan su suka murkushe tawagar jalut wannan 90 kin gaba daya sai tawagar talut suka kawo karshen su inji inji Allah subhanahu wataala da taimako nawa da Allah subhanahu wataala kaga addu'a ta yi ta yi amfani ko da kamala ismail kakka zauna baka addu'a eh kakka zauna baka addu'a ka zama to cikin komi na rayuwa to ka sa Allah gaba duk wanda ke son ya ga bayan ka ko a rayuwa wallahi ba zai ga bayan ka sai dai ga bayan rigar ka a masallaci kuma kana sahun gaba eh amma dai ya ga ya ga kare ka wallahi yayi kadan Allah ce fa hazamuhum bi iznillah sai suka ci nasara akan su tabat jalut da taimakon Allah subhanahu wataala da agajin Allah subhanahu wataala tsallace wa qatala dawudu jalut sai dawuda ya kashe jalut wannan wata wannan ayar akwai tana da tarihi ta malam jabir wata ran wani yazo yana karatu ana karantar da mu cewa ashe nahwu yin karatun nahwu na da cikin abin da muke taimaka mutun ya fahimci alqur'ani mai girma fahimta ta gaske yazo ya ara mai karanto aya wa qatala daudu jalut jaluta yace ara manan ka an yaki wani kan ya kashe wani to waye ya kashe waye a kashe to Allah ce wa qatala daudu shi daudu shine fa'il shine yayi aiki shine sijekin shi kuma jalut shi kuma fuleman ne mafulin bihi ne daudu sai ya kashe jalut to waye dalut waye daudu kuma waye jalut kin ai Dawud wanda suka ce wani suka ce ai annabin Allah ne annabi Dawud suka ce ai jika ne na na Yahuda daga cikin jikoki daga cikin iya annabi Yaqub alaihi afdalus salatu wa tammu wa tammu taslim shi shi Jalut ai Talut ne ya zabe sa ikhtarahu min bayni qaumihi daga cikin jama'ar sa ne ya ya ya zabe sa cikin mutanen da Talut ya fito da su kusan Talut ya fito ko shi da shi da mutanansa za a kai wajen yaƙi to cikin waɗannan tawagar ce sai Talut sarkin sarki Talut ya zabi shi shi ya zabi Dawuda dai ya zabi Dawuda Dawuda yana da cike shi Jalut ai shine kafirin shine shine abokin adawar to shi wannan abin nan Dawuda kin ya kasance daga cikin ahlul ahlul baitul maqdis jama'a lahu bainan nubuwwati wal mulk Allah ya hada masa abu guda biyu Allah ya ba sa ga mulki kuma ga ga annabtaka an ba shi abu guda biyu amma kafin nan wakala bai ba da an kana ra'iyan baya can da ya kasance mai abun nan ne kiyo yake yi makiyayi ne wa kana asghar ikhwatihi kuma shi da karami da cikin ƴan uwansa cikin ƴan uwansa gaba ɗaya to shine karami eh shine wanda yake karami walahu min walahu min sab'atu min al-ikhwa kuma shi da ƴan uwa guda bakwai shi da ƴan uwa guda nawa guda bakwai to ya kasance sana'a sa kiyo cikin wanda muka faɗa wata rana فلما حجر الحرب قال في نفسه لا اذهبن الى رؤيه هذا الحرب لوكacin da ya fito watan wajen wannan yaki sai ta zan tafi ne dai zai tafi dan yaga yadda za a guza tsakanin tawaga ta masu imani da tawaga ta ta kafirai falamma nahada fi fi tariqihi lokacin da ya kama hanyar tahiyarsa yana kan hanya zai tafi cikin wajen yakin marra bi hajrin sai ya biya ga wani dutse wani wani dutse fanadahu sai wannan dutsen ya kira shi ya Dawud ce kai Dawud zo sai Dawud ya dawo sai ce masa khuzni dutsen yake cewa ka doke ni fa bi tuqtalu jalut yace da ni ne ake za a kashe jalut da ni za a kashe jalut aka yi guzuri na ka biya da ni suma nadahu akhar haka wani dutsen ya kira shi daban yace masa ya Dawud khuzni fa bi yuqtalu jalut doke ni da ni ake kashe jalut na ukun ya sake kiransa yace masa ya Dawud khudni fa bi yuqtalu Jalut sai ya dauki wannan dutsen sai ya sanya a cikin a cikin abjikarsa sai ya kama hayya da yazo fa kharaja Jalut Jalut da aka zo an an an zo wajen yakin sai ya fito yana barazana yana cewa ina wanda ya isa ya ya ya kara ya buga da ni wa ya isa ya yin fito na fito da ni saboda yana ganin sa ga tawaga ga mulki ga sojoji kuma ga kayan yaki wannan ya sanya shi barazana ba wanda ya tunkare sa sai shi Talut sarki da a cikin wayannan banu Isra'ilikin ko sai yake ce musu eh duk wanda ya fita yayi fito na fito yayi gaba da gaba da Jalut ni kuma nayi masa alkawalin zan aura masa iyata kun bai da kaga yanzu da man yanzu za a kama jiki kenan ko kowa zai kama jiki duk wanda ya gaba da gaba da Jalut yace ni kuma zan aura masa zan aura masa diyata sannan kuma zan bashi wani kaso mai girma na dukiyata wannan ya sanya she Dawud annabin Allah ya fito yace ni zan je nayi gaba da gaba da shi kuma zan fuskace sa na yake sa to sai sai Dawud abin Jalut sai ga cewa shi Dawud nan karami ne gashi da karamin shekaru kuma gashi karamin yaro matashi ne sai yace ina sai ba ka iyawa sai ya ƙara faɗin wannan maganar duk wanda ya fito na fito da jalut to zan aura masa ɗiyata kuma zan ba shi wani kaso mai ɗinɗin girma a dukiyata har so uku a ƙarshen da kuma shi ke fitowa shi ciwa shi dawo da ke ko sai yake ce masa sai talut ya ci ta warmu wadaka ko za ka iya fuskantar wancan sarkin mai ƙarfin mulki da sojoji sai ce hal jarrabta nafsaka bi shay'in shin ka taba fuskantar wani tsanani na rayuwa ka taba haduwa da wani abokin gaba a rayuwa shin ka taba haduwa da abokin rayuwa a zamantakewa ala na'am yace kwarai sai ta sabi maza wani abokin adawa ka da shi a rayuwa kala yace wa qa'adhibun fi ghanami yace wata rana kura ta taba fadawa a cikin dabbobi na ina kiyo a daji sai kura ta abu koma dabbobi na yace fadarabtuhu ni kuma sai na kama kuran na buge sa thumma akhadtu ra'sahu sannan na kama kansa faqata'tu na kare masa wuya ko kun bayyana yana ba yana baiwa talut labarin jarantarsa cewa ai wata rana kura ta zo ta ta shiga ta afka ma dabbobinsa wannan ya sanya ya buge ta ya kama wuyanta kanta sai ya karya sa sai yake ce masa sai talut ya ce azdibu da'ifun ai kura mai rauni ce kura ce kai kai mubaraza da ita kai fito na fito da ita ai mai rauni ce sai ce tinade akwai wani abokin adawa da taba haduwa da shi kai nasara akan sa yace kwari da gaske ya ce wata rana zaki ya taɓa watan farmakin dabbobi na ina kiyo ya ce sai na shige sa sai na kama watan haƙoransa haƙoran wuyan bakin zakin ya ce sai na raba sa biyu na kashe sa sai ce to kana ganin da zaki da wancan sarkin wanne ne ya fi ƙarfi sai shi talut ya ce ma dawud tabbas zakin ya fi sa ƙarfi to a gun talut akwai wata silke kusa silke kayan da ake sanyawa na ba da kariya wajen yaki akwai wanda silken wanda wanda wanda ke sanya shi sai wanda zai yi mubaraza zai fito na fito da da shi jalut sai aka baiwa dawud ya sanya wannan rigar sai ya fito sai ya hau sai talut ya ce masa hau hau doki na ka hau doki na kuma ka doki makami na sai ya hau dokin talu ay talut mai doki takobin shi talut kin ya tafi sai ya dawo to sai tawaga suka ce kawai ai ya ji tsoro Dawuda ya tsorata dama mun ce ba zai iya ba kasan dama kullun gani ake ba za ka iya ba ai talut ba zai iya ba sai ce musu a'a ubai subhanahu wataala in ya bada damar cin cin nasara akan sa ba dole ba sai da wannan yace zan yaki a yadda nake ban bukatar takobinka ba na bukatar dokinka sai ya fito kusa akwai wa'ancan duwatsun da yake dauke da su ko to daman kwararre ne a wajen iya halbi ya kware wajen suna da gyambo akwai halbi in ya halba sai ya samu in ya halba to sai ya samu to sai ya fito sai talut ya gashi ga jalut sai jalut to jalut ya ce ma dawud yanzu kai zaka iya fito na fito da ni kai karamin alhaki dan ta yaro da kai kaje kawai ka tsaci da ƴan mata ka tafi ka da ƴan mata ku karba kanka da surutu yace zan iya yace kuma zaka fito ka fuskanci sarki mai mai mai kayan yaki da runduna sojoji bai gare sa kai haka nan baka da komi kamar ka fito za ka kara da kare sai ce masa ai kai kare ya fi kawayar al'amari gwara karen ma da da kai to kaga ai ya cinzira sa ko to sai da jalut ya sa hannu don ya kamo dawud nan ne fa sai masa ta baya da rago watan sai ya ba da kariya wa kansa sai ɗauko wannan dutsen sai ya halba masa ya buge sa da kansa yana bugarsa kuma shine sai ya mutu shine Allah ya ce waqatala dawudu jalut annabi dawud sai kashe sai kashe jalut sai Allah ce wa atahu allahul mulka wal hikma sai Allah ya bashi mulki mulkin wa a lokacin da kaga ya aure dawa ya sarki kenan go to wannan ya sanya bayan shude wasu sarki sai wanto shine shi ya akan kujerar mulki sai kuma Allah ya ce wal hikma hikimar da kuma annabtaka sai aka bashi annabtaka saboda shamuil annabi shamuil shi ma ya wuce sai Allah ya hada masa abagui ga mulki kuma ga min ga hikima sai Allah ce wa allamahu mimma yasha kuma Allah ya sanar da shi daga abin da shi Allah ya ga dama sai Allah ya ilmantar da shi wannan kaga da cewa ashe ka zamanto jarumi kaka zamanto kama an kalga kunu ba kama jiki a musamman ma musamman in ka zamanto kana da abokanan abokanan gaba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kullun cikin kama jiki yake sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi kullun cikin kariya suke suna cikin kama jiki in aka ce yaki kai tsaye za su iya fita domin kuma yanzu fa azkarkin kirki ma wani bai yi azkarkin kirki wani kawai tsorata da abun nan kawai ya tsorata wani irin wannan tiya gas din ko sai tada sai tada masa da hankali tiya gas kawai sai tada mutun da hankali kaga irin wannan ba za a fita da shi wajen wajen yaki ba baya baya iya baya iya mi baya iya tabbatuwa kuma a kullun Allah na so ya nuna cewa kakka damu da yawan al'umma suke baya gare su ce sai kai sai kai ba su iyawa su kansu dan da an tahi wacewa suke yi ba haka ashe dan yawa yawa mutanen yan mushrikai ba lokacin da aka yace inni jarul lakum haka yace musu ko yace inni jarul lakum ya fito a siffar wani kafiri a shugaban ta kabila ce masa ni kan yo ina tare da ku zan ka gudu kuwata a ƙarshe kuma kawai sai ya ya tsere saboda baya iyawa daga kullum a rayuwa kaka dibi cewa kai ka isa ko kuma kana da tawaga a'a ka nemi taimako da agajin Allah subhanahu wataala shine wanda in ya daba maka a rayuwa to ka dafu idza kana Allah ma'aka faman alayka in har Allah na tare da kai to ba wanda ya isa ya kalubalance ka a rayuwa ya kai lafiya babu shi babu wallahi in har Allah yana tare da kai to ba wanda ya isa ya nuna maka hannu ya sha lafiya wallahi babu sa shi yasa duk abin da zaka yi a rayuwa nemi taimako da agajin Allah subhanahu wataala ya Allah ka agaza mana da kanka ya Allah ce wa allamahu mimma yasha Allah bayan ya bashi ga mulki sannan kuma ga hikima an bashi annabtaka sai Allah ce wa allamahu mimma yasha sai Allah ya basa ya sanar da shi daga shi abin da Allah ya ga dama cikin ilimin da Allah ya ga dama sai Allah ya bashi azza ka tumi Allah ya sanar da shi suka ce shine ai Allah ya koya masa yadda ake adduru yadda ake yin kayan protection wajen yaƙi ya iya haɗa kayan yaƙi kuma wannan na karantar da kai a cewa duk matsayinka kaka zana baka da baka da aikin yi malami ne kai alaramma ne kai ustazu ne kai musamman kaga wanda sun fi kowa matsala su cikin al'umma eh wallahi lazim in ba kai hankali ba kace kai kai kai malan zalla to yanzu ne zaka zubda mutuncinka a mutane saboda ordonaskin jika biyar ba za ka iya sai kanka magani ba sai ka sai ka je ka abun nan sai ka yi ƙasa da murya sai Allah ya koya ba su abin da na ilimin da shi Allah ya sanar da shi sannan kuma Allah ya karantar da shi sautin tsuntsaye eh ba shi Allah ce yusabbihu wa tayru yusabbihuna ma huko tsuntsaye suna tasbihi tare da shi shi shi shi Dawud kin sai Allah ce walaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd la fasadatil ard haka ne بعضهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين الله يتي ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله ناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ba nan da Allah subhanahu wata'ala yake tunkuɗe wa masu imani ba masu yaƙi don Allah subhanahu wata'ala kaidin kafurai da kuma waton maƙarƙashiya da maƙiya suke yi ba Allah ce lafasa da til'ar da ƙasar nan ta ɓace ta hanyar kafurai sun jagoranci duniya baki ɗaya da kuma sun mamaye sun shimfi da kafircinsu a duniya sannan kuma sun hana bautar Allah subhanahu wata'ala da kuma a fitar da bot addinin Allah subhanahu wataala walakin Allah zu fadlin ala alamin sai dai ubangi subhanahu wataala ma'abuci falala ce wata halikai sai Allah ya taimaki shine yake kare masu imani masu imani Allah subhanahu wataala shike ba su kariya kuma shike tunkude musu kaidi da kuma makircin kafirai amma wallahi jama'a ba dan da Allah yake tunkude muna kafirta watan makircin makiya ba to ina tabbatar muku yanzu a irin kasashen nan da ba za su samu musulmi ba da tuni an kare da mu sai Allah ya ce walakin Allah zu fadlin alal alamin sai dai ubangiji subhanahu wataala ma'abuci falala ne ga talikai baki da sai Allah ya ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin Allah ya ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq wa'ancan abun da muka baka labari annabin Allah sallallahu ta'ala alayka wa sallam daga al'amurra masu bada mamaki sabbin al'amurra da kissoshi masu tarin waton albin al'ajabi a ciki suka faru a cikin banu Isra'il da kuma ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya baka na gaibi ya karantar da kai su wanda Allah ya maka wahayi zuwa gare ka ta hanyar mala'ika Jibril Allah ce wannan fa ayoyi ne na Allah subhanahu wata'ala alama take nuna girman Allah subhanahu wataala natluha alayka bil haqq Allah ce muna karanta muna karanta su ne gare ka muna karantar da kai su ne da gaskiya sai Allah ce wa innaka laminal mursalin wallahi kai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam kana cikin taron manzanin da Allah ya turo manzan Allah yana cikin manzanni da Allah subhanahu wataala watan ya ya aiko wannan ƙarshen tafsiri na na wannan wannan bigir na wannan shekarar ko san hutu muna tafiya hutu ne dalilin Ramadan kuma Allah subhanahu wataala ya amfane mu cikin abin da mu karanta da kuma sanya albarka ya sa mu wanye da wannan duniyar lafiya anan zamu ci zamu tsaya a aya ta 252 sai bayan ramadana in Allah subhanahu wataala ya sanya muna raye to za mu dora daga inda muka tsaya sannan kuma akwai tafsirin ramadana insha Allah da za mu dinga gabatarwa a wannan masallacin na Abdullahi bin Abbas a kowace rana bayan sallar isha'i daga karfe tara da rabi zuwa karfe goma da rabi na dare in Allah ya yarda daga sai kowa ya shirya ai sabon karatu mai zaman kansa da yardan Allah subhanahu wataala Allah muke roƙo da ya mana jagoranci ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a zuriyarmu ya sanya albarka a karatunmu ya sanya albarka a cikin al'amuranmu baki daya ya kare mu da sharrin makiya da sharrin mahasada ya sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu ya ilmantar da mu abin da mu sani ba abin da muka karanta tun daga bawaton tun daga shi farkon wannan surar hazawa inda muke a yanzu Allah ya sanya albarka a ciki kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe muna ba za mu rihi wannan tafsirin ba ba sai sai mun yi addu'a ga limamin wannan masallaci alhaji Allah subhanahu wataala ya kara musu lafiya da imani da ikhlasi malam Ibrahim dattizan arziki wanda ko da yaushe da su muke karatu a wannan masallacin kuma suna cikin masu ba mu shawarwari a rayuwa sun ga mun yi wani kure ko kuma makamancin wannan sai a kira mu azumar da mu watan cikin cikin tausayi da kuma da girmamawa nuna mun cewa ga abin da ya kamata ai kaza da kaza da kaza ya kamata irin wayannan samun cikin wayannan cikin al'umma ba shakka rahama ce a rayuwa sannan kuma duk wanda ya rasa ire-iren su a rayuwa ba su maka wani kai kaza ka bari wallahi ya rasa masoya a duniya Allah ya sanya wa rayuwarsu albarka Allah subhanahu wataala ya ya ya sanya su wanye da wannan duniyar lafiya Allah ya kare mu da kariyarsa Allah ya sanya albarka a cikin wanda ya gina rayuwar wanda ya gina wannan masallacin Allah ya kai waton ya sanya masa a cikin kyawun mizanin ayyukansa ɗan uwa suke bada gudunmuwa na a zo a zauna a yi karatu da su Allah subhanahu wataala ka san su ka san bukatun su Allah ka biya musu ladanin wannan masallacin malam Yahya shi ma na cikin masu bada gudunmuwa kwarai da gaske wajen a zo a hiddo kaya da makamancin wannan shi ma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sanya aljanna ce da mu da su makoma sannan haka ɗan S media zaga su kusan koda yaushe suna suna riga zawwa wani lokaci suna riga mala hanya ma shigowa masallaci su zo su haɗa kaya a yi karatu kuma su yaɗa wa duniya su tura ma duk wanda yake da bukatar su haɗa karatu kaga wannan ya cancanta su ma ya musu addu'a Allah ya saka musu da mafi kyakkyawan sakamako akwai masu ba da gudunmuwa ta kowane bangare wasu da littafai wasu da wasu ababe na daban dukkanin al'ummar musulmi yake suke ganin suna son ci gaban wannan addinin to Allah subhanahu wataala ya shige mu na gaba ya sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya ya gafarta mu ya gafarta mu mahaifanmu ya sanya aljanna ce mu kuma mu baki daya Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai ne ce sai mun hadu in Allah ya yarda a tafsirin farko a rana ta farko cikin watan Ramadan radda aka fara azumi nan zamu fara karatu insha Allah in aka ce yau an doki azumi ko yau da dare akwai akwai karatu da ikon Allah subhanahu wataala Allah ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka kuma karatun Ramadan ya sha bamban da wannan karatun bazan cika ku da suhutun ba sai dai mutun ya zo ya gani fatan mu Allah ya sa dan shi muke yi kawai Allah ka taimake mu da yi dan kai Allah kakka jarrabe mu da yi dan wasu sai ya ba mu ya Allah ka cire aikin da muke yi dan wasu dan wasu Allah ka sanya mu yi dan kai kuma dan neman yardarka kuma ka ba mu lada kuma ka sanya ya zama to sanadiyar shiga mu aljanna fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh